من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin laraba wanda yau wata na rabi'u nisani watan hudu a musulunci yana da kwana 22 wanda hijira yau shekara 1444 yau kuma ya yi daidai da goma sha shida kenan ga wata na sha ɗaya miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usmanu bin affan da ke wannan unguwa ta hamudu kafi bypass a nan jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'alama a sheik muhammadu bin sali al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a mako daidai wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin al'adkaru ba'ada salah zikiran da sunna ta tabbatar da ake yin su bayan sallar farilla zikirai da ake yin su bayan sallar farilla wanda mun ji irin abin da shi mali yake faɗa inda ya zikiri ne aka koya ma ka yi a bayan sallah to ba shi da alaƙa da neman duniya duka ambaton Allah ne wanda yake da alaka da neman lahira ko gafarta zunubai ko samun aljanna ko nisantaka daga wuta an fahimci wannan in kun ɗauko azkar ɗin ɗaya bayan ɗaya duk za ku gaba su da alaka da neman duniya imma jaddada tauhidi ko neman tsarin Allah daga azaban wuta ko neman kuma Allah ta'ala ya baka aljanna bayani ya gabata malamai suna cewa inda ya halatta ka roƙi Allah ta'ala buƙatunka na duniya da lahira shine a cikin sallah don cikin sujjada ko ƙarshen tahiya cikin sujjada ko ƙarshen tahiya anan ake gwama neman buƙatu a gun Allah har na duniyar ma suna shigowa ciki amma in dai azkar ne ake yin sa bayan sallan farilla a galabiya to kai tsaye iya da alaka da lahira ne wallahu ta'ala alam inda za mu tashi yau muna shafi na 162 a daidai gabar nan ba ta tara a shafi kenan maliki cewa wa an mu'azu bin jabal daga sahabi mu'az Allah ya ƙara da mu'azu mu'azu iya cikin hufazul qur'an fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam iya cikin masanin alkur'ani tun lokacin manzon Allah yana da rayuwar shi ko mu'azu malami ne an ce shi ne wanda manzan Allah yake masa kirari da mafi sanin haram da halal da abin da Allah ya haramta da abin da Allah ya haramta to mu'azu Allah ya buɗe maka kwalwa ya san su Allah kare da shi Allah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yansarifu min salatil ghada abla an yatakallam duk wanda ya faɗi yayin da yayi sallama hina yansarifu din nan ya kammala sallah sallar gadati sallar da ake yi da jijjifin safiya shine al-gudu wal asal kenan al-ghadati jijjifin safi ma'ana daga ketawan alfijir wannan ita ce sallan asuba kenan duk wanda ya faɗi wannan zikirin bayan ya yi sallama daga sallan asuba amma sharɗin shi ne ƙabla an yi takallam kafin yi wa kowa magana la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ashr marrat duk wanda ya wannan azkar din sau goma bayan yayi sallama daga sallan asuba kafin yi wa kowa magana ma'anar shine ba abin bauta da cancanta sai kai kai kaɗai kake Allah baka da abokin tarayya mulki na gare ka godiya na gare ka a gare ka dukkan alkhairai suke kuma Allah kai ne mai iko akan komai idan ka faɗi wannan azkar ɗin sau goma bayan ka yi sallama daga sallan asuba kafin kai wa kowa magana to ga irin abin da manzon Allah ya ce Allah zai baka o ɗaya bihin na saba'an za a baka abubuwa guda bakwai dalilin wannan ne kuma an kai yau a baka in kai gobe a baka in kai jibi a baka daga nan har shekarun da ba iyaka an kullun za ka yi kuma kullun Allah zai baka ɗin domin ma inda kuma yan fado ma inda lahi baka abin da ke gare ku shine zai kare amma abin da ke ga Allah baya karewa an fahimta taskar Allah ba ta karewa taskar dan adam ce mai mai kaidaddan lokaci amma taskar Allah ba ta karewa manzan Allah a wani hadisun sallallahu alaihi ke cewa da a ce ka fata ne mutanen duniya dukkanmu gaba daya farko da ƙarshe kuma a ce kowa ya tsaya ya roƙi Allah buƙatarsa Allah ya biya masa to babu abin da zai ragu a mulkin Allah tamkar ka sanya allura ce a cikin kogi ka fitar kowa fa ya ce wani Allah kaza wani ya ce Allah ni kaza wani ya ce Allah ni kaza shikenan kowa a biya mai bukatunsa to babu abin da zai ragu abin da ke ga Allah subhanahu wataala so da karka ji tsoron faɗa wa Allah bukatar ka kaji ko duk girman abokai ne kake ganin iya da girma amma agun Allah ba mai girma bane ita kanta duniyar ma mai agun Allah law kanatid duniya ta'dilu janaha ba'udha inda Allah manzo Allah ce da duniyar nan ta kai fuka bikin sauro daraja agun Allah fuka bikin sauro ba duniya agun Allah ba ta kai fuka bikin sauro daraja ba da iya ganinta da kima kamar fuka-fikin saurato da ba kafirin da zai samu ruwan da zai sha a duniya babu shi to amma rashin ganin kimar da Allah yake wa duniya ya sake ta gata nan kowa ya je tun magam nesa a ciki saboda ka faɗa wa Allah bukatunka duk irin abin da ya dame ka ka faɗa wa Allah in kai dace Allah zai karɓa kuma ya biya ma bukatarka ba wani abin da ya gagari Allah fahimtu to daga cikin bakwai ɗin nan abin da manzon Allah ya ce Allah zai biya mutum kutiba lahu bihinna asharu hasanat dalilin wannan zikiri da kai za a rubuta ma kyawawa guda goma man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha kuma kowace kyakkyawa ɗaya za a linka ma ita sau goma hasana aka ce ko malamai sun ce hasana ɗaya in Allah ya karba za ka iya tafiya aljanna da ita tunda shi ya san me ake nufi da hasana ɗin an fahimta to idan kai wannan zikirin ɗayan bakon da za a baka Allah zai sa mala'iku su kattaba ma hasanat asharu hasanati kyawawa guda goma wa muhiya anhu bihinna asharu sayyi'at abu na biyu za a kankare ma a goge ma munanan ayyukanku guda goma an bayyanta a baka kyawawa guda goma kuma kowace ɗaya alinka ta goma haka nan kuma munanan ayyukanka wanda za su yi masu za su yi sanadiyar fadawarka cikin azaban Allah to sai an samu girkama girkama guda goma sai a sa agogi su sun fita daga lissafi ba sa ciki wa rufi alahu bihinna asharu darajat abu na uku manzo Allah ce za a daga darajar ka sau goma daraja ɗaya kawai Allah ne san iya girman ta balantana goma yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah zai sa malaiku su upgrade naka daga darajarka har zuwa daraja gida goma wa kunna lahu adlu asharu nasamatin wannan zikirin daga cikin fallasa ta hudu walahu adlu ashara nasamatin kowane ɗaya tamkar ka'yanta baiwa ne za a rubuta ma ladan ka'yanta bayi guda goma an fahimta Allah ya ce falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba daga cikin abin da zai zama kadarko ko tsanin da zaka taka ka haye siradi ka tafi aljanna akwai yanta bayi ta a wannan zikirin a cikin gwalagwalan abubuwa guda bakwai akwai ladan yanta bayi guda goma za a ce a rubuta mai a kundin aikinsa fahimtu wa kullahu hibzan mina shaitan kuma wannan zikirin zai zama to garkuwa gare ka game da shaitan wa hirzan minal makaruh da kuma garkuwa daga dukkan wani abin da zaka kyamace shi abin da baka so walam yalhaqahu fi yawmihi zalika zambun ba wani zunubi da zaka ci karo a wannan ranar yankai auyanka illa shirk billah idan shirka kai zunubin ma kafin kai Allah ya toge shi shedan din ma da zai sa kai zunubin Allah ya katange mashi wa man qala hunna hina yansarifu min salatil maghribi wanda ya maimaita wannan zikirin guda goma bayan ya kammala sallar magariba o tsiya mislu zalika laylatahu irin abin da aka baka da safi za a baka yanzu a yanzu karatu ya kare ko nan ma mu rufe littafi ai ko ba gaskiya bane wannan karatun shekara guda ne wallahi kuma karatu ne ba irin karatun yan ciwa ba karatu ne mai dalili ga inda ya samu hadisan nan rawahu ibn abi dunya wa tabarani bi isnadin hasan wa lahu shawahid kathira malaci akwai hadisan da suka goyi bayan sa da yawa fahimtu أخرجه الطبراني في المؤجم الكبير المؤجم الكبير نإمام الطبراني المجلد نإشرين شافي نستين دبيريا كون حديث حديث نمي إنغنشي to dan Allah idan mun fahimci wannan garabasar zamu yadda ta wuce mu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir sau goma shikenan wannan gara basar kullum kana cikinta Allah zai baka ita idan kai bayan sallan asuba idan kai bayan sallan magariba sharɗin shine kawai karka yi wa kowa magana mutum ko ya zo kanka iya da ce assalamu alaikum karbi da shi kawai ka daga masa hannu neman lahira kake yi ka fahimta yau lahira kake nema daga cikin abubuwan da za su ƙara ma azuma wajen ƙoƙarin yin wannan a kullum manzan Allah ya ce wa kullahu hibza mina shaitan za a zamto kariya daga shaitan a gare shi ku duba shirin shaitan ba wanda kullum iya bibiyar mu iya samu saban Allah da kaucewa Allah da yiwaye to a wannan yinin da sai Allah ya ma garkuwa shaitan ba zai ci riba kanka ba kuma dukkan wani abin da zai dame ka ya bata mare ya zamto abin kyama ne a gunka a wannan yinin Allah zai katange kargashi shi daga nan kuma manzan Allah ya ce ba wani zunubi da za ka ci karo da shi a wannan ranar har ya zama matsala a gari ka rubuta mashi sai da in shirka gai amma ƙananan zunuban ma ba za su madu so inda kake ba kafin ka zo ma Allah ya sa mala'iku sun tankaɗe su du'a ƙarƙashin faɗin la ilaha illallah wa da wula shirika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir da Allah maimaita da ku muji la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير aiko ya iya ku goma bayan sallan asuba goma bayan sallan magariba amma ka'idar kakaiwa kowa magana ko kuɗi za a ba karkawai ga tunda kuɗi zai siya ma wannan ne akwai kuɗin da zai siya ma wannan ai babu shi wallahi ba kudin da zai siya ma wannan ko kudin duniya gaba ɗaya ne ba za su siya ma wannan ladan an Allah ba duk abin da za a baka ka daure ka cije ka kammala su kafin ka yi wa kowa magana akwai wani ma ba tambayar ka sai mun tashi tukunna ga rike ta yawa akwai wani ma irin wannan wanda aka ce ka'ida karka yi wa kowa magana ne shine Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar shi kuma sau bakwai shi ma Allahumma ajirni minan nar karka yi wa kowa magana bayan sallan asuba da bayan sallan magariba idan kai bakwai bakwai to manzon Allah ya ce a wannan yinin dai Allah ya sha make ka daga wuta ko da zaka mutu a wannan yinin ba za a saka a wuta ba Allah ya ce zai zai sanya ma tsaro daga wutar wani ai gara ba ta ce so daga da Allah mu koya mu koya wa matanmu da 'ya'yanmu da dukkan wanda suke karkashe mu koya musu wannan sharadin karkai wa kowa magana Allah ta'ala ya ba mu ikon yawa malike cewa wa wardat at-tasbihat wa tahmidat wa takbirat wa tahlilat ala arba'ati awjuh malike cewa sun tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihat ambaton Allah an fahimta wata hamidat da gode ma wa Allah wata kabirat da kabarbari wata halilat da cewa la ilaha illallah ala arba'ati awjuhin sun zo ta fuskoki guda hudu al-awwalu fuska ta farko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasun wa salasuna marra ka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma kamar mai ta wani har sau 33 wa yaqulu fi tamamil mi'a idan kai 33 sau uku nawa kenan 99 ko ma'ana subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 cikon na ɗari ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine cikon na ɗari wannan yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana so na kuma duk bayan sallar farilla ne asuba azhar la'asar maghrib isha an fahimta asani na biyu subhanallah thalathun wa thalathuna marra walhamdulillah salasun wa salasuna marra wallahu akbar arba wa salasuna marra wa yaqulu la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir da wannan da wancan na saman bambancin su kadan ne shi wancan duka zaka hade subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar an gane ko kai dai kenan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai biyu sai kai har sau 33 ka kowanne kai 33 kenan shi kuma wannan na biyu sau daidai zaka yi in kace subhanallah sai ka maimaita sau 33 idan ka dau alhamdulillah sai ka maimaita sau 33 idan ka dau allahu akbar sai ka maimaita sau 33 afwan sau 34 sannan ka cike kuma da la ilaha illallah wa da wala sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir abin tana athalis na uku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 marra kace subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sau 25 wancan sau 33 ko to wannan sai aka rage masu 25 idan kana da wata bukata ta gaggawa to sai ka dau dan 25 din ko a haka haka ne mana sai ka dau mai 25 din sai ka kammala dole sai ka fitar to idan din shari'a kenan tana zuwa da sauki sai ka dau mai 25 sai ka yi da wuri ka wuce kenan wa yakunu lil jami'a mi'a idan ka rarraba su su ma wannan guda ɗaiɗaiɗai din ka ka faɗi guda 100 kenan kaga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kowanne 25 nawa kenan 25 sa hudu an samu guda 100 kenan arabi'u na hudu subhanallah 10 marrat walhamdulillah 10 marrat wallahu akbar 10 marrat ga wani mai sauki ma'ana kun ga ko sauki kuke sauko yawan mutanen yau sauki muka fi son sauki subhanallah sau goma alhamdulillah sau goma wallahu akbar sau goma shikenan daga wannan talatin za ka fara kowane sau goma goma guda uku kowane ɗaya daga cikin hudun nan kana da dalilin yinsa na farko mala ce muslim ya fito aku akar jahu muslim fi kitabil masajidi babu istihbabi zikiri ba da salati a hadisi ne mai namba da 597 imam muslim a wannan hadisin mai nambar nan ya rawaito na hadisin idan kana so ka yi rifarin zuwa ga wancan sahihar muslim kenan za ga hadisin mai namba ta biyu shi ma imam muslim ne fito da shi an fahimta bambancin su da wannan namba ɗaya ne shi mai namba ta 596 wancan kuma 597 tasbihi mai namba ta uku shi kuma aka raja tirmidhi imam tirmidhi ne fito da shi fi kitabi da'awat babu ma ja fi tasbih da imamu ahmad bin hanbal shi ma a mujalladin littafinsa na biyar shafi na 184 ambaton allah bayan sallah mai namba ta hudu yan goma goma guda uku ko shi kuma sahabin da ya rahoto shi shi ne aka rajihu abu dawud imamu abu dawud ne fito da shi fi kitabil adaf babu fi tasbihi inda nawu wa tirmidhi fi kitabid da'awat wa nasa'i fi kitabis sahawi babu adadu tasbih ba'da taslim wa ibn majah fi kitab iqamati salah babu ma yuqalu ba'da taslim an abdullah bin umar radiyallahu anhuma wa akhrajahu al-bukhari me gida ma yarto shi kenan fi kitab ad-da'awat babu babu du'a ba'da salah an abi hurairah radiyallahu an wannan shine bambancin karatun sunna da bid'a su bid'a ba dalili ko baka saka tambaya ba haka za dinga zare ma ido ana faɗa ma haka za ka haƙura ka tashi amma karatun suna sai an nuna ma inda aka ciro kai ma ka je ka gani a fahimta ka je ka gani za a ga yadda ya ciro karatu allah ya samu da ci arkanus salah wa wajibatuha mun fita daga darasi cikin azkar ba'da sala wannan azkar ɗin da malai kawo akalla sun kai guda goma to dukkansu ana yin su ne bayan sallar farilla amma malamai sun ce za ka iya iban wanda za ka iya yi kai ba dole sai ka yi su gaba ɗaya ba an fahimta za ka iya tsinar wa'ansu wanda ka suna da farla suna da romo sosai sai ka haddace su kana yi maliki cewa arkanu sallah wa wajibatuha rukunan sallah da abin da yake wajibi cikin sallah arkan al arkan rukunan sallah al awwal na farko al qiyam al qudra sallah daga cikin rukuninta shi ne a yi ta a tsaye idan kana da ikon kai a tsaye din an fahimta idan ba jinya ba rashin lafiya ba ciwon kafa to ita sallah a yin ta a tsaye shi ne dole idan har kana da ikon kai sallah a tsaye kai a zaune allah ba zai karba ba sallar ka ba ta yi ba saɓanin sallar nafila ita kuma sallar nafila lafiyanka kalau ma za ka iya yin ta a zaune amma za a baka rabin ladan wanda ya tsaye an fahimta nisfu ajru man sallaha qa'iman za a baka rabin ladan wanda ya ta tsaye amma sallar farilla wajibi ne matukar zaka iya tsayawa zaka tsaya kai sallah a tsaye maliki cewa haza rukunun fi fardi khassa wannan rukuni na tsayuwa a sallah to iya cikin sallolin farilla ne kawai liqaulihi ta'ala domin Allah ta'ala yana faɗi hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya mai namba ta 238 Allah ke cewa ku kiyaye sallolinku ku kiyaye su kula da lokaci kula da yin su cikin ilimi kula da yin su cikin jami'i kula da lura da duk irin abin da aka ce masallaci yayi to iya nufin al-muhafaza ala salakina na farko kai ilimin sallar tukuna karka dinga yin sallar jahilci na biyu ka dinga sallar kuma a cikin jami'i na uku akwai abin da suka ce iya cikin shirudu sala kamar suturce al'aura kamar fuskantar alƙibla kamar tsarki na jiki da na tufa da na gunda za ka yi sallah duk wani suna ƙarƙashin al-muhafaza ala sallah shi ka kiyaye wannan sannan sallah take zama ta tsayu kenan amma an za ka yi sallah kawai baragadar ka to bai ba sallah ba ta tsayuwa domin malaman usul suna cewa kullama la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib da abin da wajibi baya cika sai da shi ma wajibi ne an fahimta wajibi ba zai cika ba sai da hito abin hima ya zama wajibi da abin da sharɗi ne a sallah ko rukuni ne a sallah to sallar fa ba za ta yi ba sai da shi kaga fahimtar abin da tsayewa akan sa shi ma wajibi ne wasalatu alwusta ku kiyaye sallar tsakiya malamai sun yi ta bayani a wannan musamman malaman tafsiri amma kauli mafi rinjaya shine sallar la'asar akwai aqwal da yawa amma wanda malamai suka fi rinjaya shine sallar la'asar wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu qunuti alqunuti kala biyu ne yazo da ma'ana biyu a larabci qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna dadewa a tsaye tana daukar ma'anar qunut ko ku tsaya wajen sallah kuna masu kaskantar da kanku a gaban Allah iya nufin qana'a shi ma iya daukan kuma addu'a ku tsaya cikin sallah kuna roƙon Allah duk zaka fasara da wannan shine wa qumu lillahi qanitin wa kaulun nabiya sallallahu alaihi wasallam al-imran bin husayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa imran bin husayn Allah ya kare da dashi yace salli qa'iman kai sallah a tsaye shine wajibi kuma shine abin da shari'a ta dora kowa fa in lam tastati' fa qa'idan idan har baka iya yin sallah a tsaye dalilin jinya ko larura to an ci sai kai sallah a zaune fa in lam tastati' idan ba za ka iya sallah a zaune ba to fa ala fa ala jambin sai ya kwanta da haƙarƙarinka sai ka yi zalla a kwanci an fahimta wannan kuma iya cikin hadisai da imamul bukhari ya fito da shi fi kitabi ta ɗawo babu izalam yau ɗik ƙa'idan salli alajam babin da yake magana idan baka da ikon yin sallah a tsaye ko a zaune to sai ka yi sallah a kwanci ya yi athani daga cikin rukunin sallah na biyu takbiratul ihram yin kabbaran harama an bayyanta kabbaran farko a sallah kenan an ce dukkan kabarbari sunna ne siwa takbiratul ihram idan ka cire kabbaran haram da za ka manta kabbaran harama baka yi ba sai da ka ji ka ce assalamu alaikum ka tuna to sallar ka bata yi ba sallar ka sai ka sake domin a ka'ida ma baka fara ta bane da abinda ba a fara bai ba za ka mashi bai to a ƙa'ida a shari'anci yan baka yi kafaran harama baka fara sallah ba ita sujjada ba ta ɗauke ta ba za ka ci za ka yi sujjada ƙabli ko ba da kan ta ɗauke ba sai ka sake sallah kawai kun bai mijo nan da kabaran harama da sallama to lalle ilala duk wanda bai yi so ba shi da sallah kuma bayan ka da tunawar to sallar ta ruhi ka sake wata wannan shine abin da mabudinta da mabudinta da makullinta abin da suke nunawa kenan wannan ka fara sallah wancan kuma ka fita daga sallah to idan ka fara sallah baka je karshe ba ai baka gama ba kenan ka fita ga karma magana a waje ka ci abinci kuma duk wani haramun ne a cikin sallah ka ga ruhi sallan ka kenan wannan kuma baka fara ta ba tunda an ce mubudin sallah ka fara karama to baka fara ba daga hannu daban kuma ka fara daban idan ka zo kawai daga hannu baka ce kawai ba baka yi kabaran harama ba abinda ake nufi ka ce Allahu akbar daga hannu wannan musahabi ne ko ka daga ko baka daga ba wannan ba komai amma bakinka ya bude kabbarar shine ake bukata karka biwa daga hannu muhimmanci ko bakinka gun baka ce komai ba to zaka dinga yin sallah ne baka fara ba gama ba an bayyana a kula da wannan daqiqatul umurin sana da muhimmanci daga hannu daban kabbara daban kuma da yawa daga cikin masallata duka mu din mu daukan mu mun fi kowa sane kanmu to da yawan mu akwai kusakwaran da malamai sun yi ta nusar da mu amma har yanzu a galabiya da yawancin mu ba mu gyara su shine shari'a ta ce an sa muku limami a masallaci don ku koyi da shi manzon Allah ya ce iza kabbara fakabbiru idan liman ya ce Allahu akbar kuma Allahu akbar za ku ce an fahimta wa'iza raka a farka'u wa'iza ƙila sami Allahu liman hamida fa ƙulu rabbana wa laka alhamd duk abin da liman fa yi faɗa sai mun faɗa ba amma yanzu mu ji liman yana ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma wani shiru yake yi gum ba da sunan wani abu gum ko ko a kurkura ko gum ku dai ku san shi liman ya dinga ruku iya dagowa iya kai kansa kasa jira ya dagowa iya ta Allahu akbar amma shiru ma mu zaka ji shiru sai he masallatan ma da ake ladan ne yake amsa shi ne zaka je muryar ladan nan amma sai ka ji shiru wannan kuma kuskure ne gaskiya yanda liman ya ce Allahu akbar kai ma haka baka ce sai dai muryan ka ba za ta kai ta liman ba amma za ka yi abin a bayyana kowa ya ji haka ake yi an fahimci nan to lalle ilalla kabarin harama tana cikin rukuni a sallah mu kula da yinta abu na biyu kuma anan masabukai wanda suke zuwa bayan liman ya fara sallah da yawa wa'ansu sun fi kwaɗayin samun liman a lokacin da yake suna mantawa da kabarin harama wajibinka ne idan liman ya fara sallah ka zo masallaci a duk yanayin da liman yake to sai ka yi kabarin harama a tsaye sannan za ka same shi a yanayin da yake wannan shi ne kayi niyyar bin liman kuma kana bin liman an fahimta ko a ruku'i liman yake kana tsoron kar ya taso ya barka to sai ka ce allahu akbar a tsaye sannan kuma ka ce ka yi ruku'i ka ce allahu akbar in ka same shi a nan fa nema in kuma kun yi kun yi kun yi kiliya ya dago kaje shi kenan wannan raka'ar babu ita an fahimta amma a kiyaye sai an yi kabara a tsaye fa a kiyaye musamman mamu wanda ake fara sallah su zo a gurguje din nan idan baka yi haka ba to baka yi sallah ba baka yi gabaran harama ba baka fara sallah ka ba kwadayin billi man zai hana maka fara sallar kenan kamar wani ana cewa ka aiwa ne ya kasa sallan nan raka ana ka samu ici wallahi sallan nan da kyar ma na samu raka daya ita ma da na tsaya yin alwala ba zan same ta ba wallahi da kyar da ya tsaya yin alwala da daga ɗaya ma ba zai zame ta ba gaji bawon Allah an fahimta to a kula da wannan takabiratul ihram li qawli nabiy sallallahu alaihi wasallama li musii fi salatihi manzo Allah ke faɗa wannan wanda yake muna da sallar sa din nan yake ce iza qumta ila salah idan kai niyyar yin sallah fa asbigil wudu'a kaje ka kyautata alwalanka summa staqbil qibla sannan ka fuskanci alƙibla fakabbir sannan ka yi kabbara kabbara harama kiyar an fahimta athalis daga cikin rukunin sallah na uku ƙira'atul fatiha karatun fatiha sallah kowace sallah akwai karatun fatiha a ciki kowace inda sunanta sallah to akwai karatun fatiha a ciki har sallan gawa kabbaran farko fatiha yake karantawa hasallar roƙon ruwa hasallar kisfewar wata hasallar kisfewar rana in dai sunanta sallar sai an karanta fatiha a cikinta an fahimta kowace raka'a karatun fatiha a cikinta wajibi ne dole ne rukuni ne domin ma'aikin Allah iya ce la salata liman lam yaqra bi umil kitab babu sallah game da wanda bai karanta fatiha a cikin sallar sa an fahimta arabi'u na hudu الركوع يركوع ركني ني اصلا لقوله تعالى الله تعالى yana fadi ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu ya kuma su imani ku yi ruku'i kuma ku yi sujada ku yi ruku'i kuma ku yi sujada iya cin arkanu sala wa liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallama lirajulil ladzi asaa fi salatihi manzan Allah yake faɗa wani wanda yake munna sallarsa yake cewa walam yusalliha hatta walam yusalliha ala wajhin tam bi sallace ta ba irin fiska da za ta nuna yayi sallah cikakkiya sun marfa'a hatta ta zama inna raki'an sun marka hatta ta zama inna raki'an manzan Allah ce kai ruku'i kuma sai ka nutsu a cikin ruku'i ba da kama gwiwanka baka dago ba sai ka nutsu nutsuwar kuma za ta baka damar karanta tasbihan da ake a sallah kira amma duk wanda bai nutsu a ruku'i ba akwai yiwuwar ba zai karanta tasbihan da ake bukata ya karanta ba abin jona alkamis na biyar arrafa'u min ruku dagowa daga ruku'i li kauli nabi sallallahu alaihi wasallam li musifi salatihi manzo Allah ke faɗa wancan da wanda yake munana sallarsa sun marfaha ta tadama inna qa'ima idan ka ɗago daga ruku'i sai ka daidaitu ka nutsu a tsaye bayan ɗagowa daga ruku'i ba daga ɗagowa za ka tafi sujada ba dama ka'idar kana dagowa kana ce sami Allahu liman hamida idan ka miƙe tsaye zaka ce rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi allahumma la maniya lima a'taita wa la muti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd an fahimta to wannan ana so ka dinga karanta shi bayan ka dago daga ruku'i tasbihi ne da ake karanta bayan dagowa daga ruku'i kaga wani iya dagowa za ga ya tafi ina ya samu damar karanta waɗannan duk kaga bai karanta ba kaga akwai matsala kenan alkhamis na biyar a makaranta wannan ko shine arrafu min arruku as-sadis na shida as-sujud yin sujada shi ma iya cikin rukuni a cikin arkanus sala li qawli ta'ala Allah ta'ala yake faɗi ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu ya kuma su imani ku yi ruku'i kuma ku yi sujada suratul hajji aya mai namba ta 77 wa li qawli nabiy sallallahu alaihi wasallama li musi fi salati summa masjud hatta tadama inda sajida manzala ce kai sujada har sai ka nutsu cikin sujadanka ka samu daman karanta tasbihan da ake karantawa cikin sujada as-sabi'u na bakwai daga cikin rukunin sallah al-julusu baina sajdatay al-julusu baina sajdatay zama tsakanin sujada guda biyu kayi sujadan farko kayi tasbihan da ake a cikin sujada ka dago ka zauna to shi ma wannan zaman ana so ka nutsu a wannan zaman kuma shi ma akwai abin da ake karantawa a wannan zaman rabbi gifirli warhamni wa'afini wahadini warzuqni wajburni ana karanta wannan bayan ka dago daga sujudan farko kafin ka koma ta biyu ko kuma abin ya ma nauyi ka takaito rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli an fahimta haka ake yi kaga duk wanda yake gaggawa wannan kotan kurci ake sha ko menene kai goyin sai dago kaga wannan ba zai karanta wani tasbihin ba kuma shi mai littafin nan ya ce duk gabar da manzan Allah ya koyi da tasbihi a cikin sallah idan ba ka yi ba to ana bin ka bashi sai ka cike gurbin tasbihin da ba ka yi ba da su zila ƙabli ya faɗi wannan ko tasbihan cikin ruku'i ne ba ka yi ba ko tasbihan cikin sujada in baka yi ba ya ce ka bar wani wajibi a sallah kuma sai ka yi sujada ka yi na ƙasu kenan wa man na ƙasa sajada ƙabilar salam wanda ya na ƙasu a sallah ya rage wani abu sai ya sujada kafin ya sallah ba kun ji bakon abu ko a da haka karatu yake dama yi haka karatu yake kuma iya da dalili duk abin nan da ma yake kawo akwai dalilai in ma ƙur'ani in ma sunna ka manta ba ka yi tasbihin ruku'i ba duka guda uku akalla kenan to shi kenan kawai ka ci dalai kenan ba abin da za ka yi ba abin ka komai kenan a iya cin abin da mazan Allah ya koyar ya ce ku faɗa da umarni ma ya bayar haka sujada ku faɗa to ba ka yi ba kaga ana bin ka ba hisalar ka ba ta shiga ba a fahimtar malam usaimina ce ka yi sujada gabli saɓanin kuma fahimtar wa'ansu malaman kenan an fahimta sai malik ke cewa asamin haka ne ko asamin na takwas as-sujudu thani sujjada na biyu li'annahu la budda fi kulli raka'a min sujudaini domin kowace raka'a babu makawa sai ta kunshi sujjada guda biyu ne li kaulin nabiy sallallahu alaihi wasallama li musi'i fi salatihi fadin manzon Allah da yake fada wannan bawon Allah da yake muna na sallar shi din nan yake cewa da shi sun masjid hatta taɗama inna sajida ka yi sujjada har sai kawo nutsu cikin sujjadanka ba da an zakara kaulihi bayan ya ambata faɗinsa da yake cewa sun marfa hatta taɗama inna jalisa idan ka ɗago daga sujjada da farko sai kawo nutsu a zaune sannan ka yi tasbihan da ake yi bayan ka ɗago daga sujjudin farko sannan kuma hukuma sujjada na biyu an fahimci wannan a tasi'u na tara التشهد الأخير ينتهي ينقرش أصلا شما ركنيني لقول بن مسعود رضي الله عنه فإن عبد الله بن مسعود الله تعالى قال دارش كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد da can muna faɗa a sallah kafin a farzanta mana tahiya kafin manzon Allah ya ce tahiyya wajibi ce a sallah dacin abin da muke faɗa fadalla haza ala anna tashahhud fardun manzon ammalin sai ke cewa hakan zai yi nuni kan cewa yin tahiyyar nan wajibi ce tunda ya ce qabla an yufrada kafin a fardanta mana daga baya manzon Allah ya fardanta yin tahiyya din ta zama wajibi an fahimta al'ashir na goma الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الأخير هذا المشهور من مذهب إمام أحمد دايوا manzon Allah salati cikin sallah tahiyan karshe wanda shine wannan magana mafi shahara cikin mazhabata Imam Ahmad dan Hanbal Allah ta'ala ya kama sarama amma akwai malaman da suka ce hatta tahiyan farko ma sai kai wa manzon Allah salati kuma salatin da ake a cikin sallah ne salatul ibrahimiyya ake an gane ko in ma kana da naka ka ajiye shi a gefe wannan shari'a ce za karanta a cikin sallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ruwaya ɗaya kenan to sai ka karanta wannan cikin tahiyanka bayan ka kammala tahiya din ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka fara salatul ibrahimiyya in ka gama in tahiyan karshe ce sai ka ce allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal in ka gama allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim an fahimta bayan ka gama wannan allahumma la mani lima ataita wala muti lima manata wala yanfa'a zarjid min kaljid la ilaha illa allah wahdahu la sharika la bayan ka gama wannan ka dinga addu'o'inka da kake da bukatar sabon allah subhanahu wataala an fahimci wannan wannan duk ana yin su a tahiyyan karshe kafin ka ce assalamu alaikum to karanta tahiyyan karshe wajibi ne iya cikin abubuwan da suke dole a cikin sallah bayan ka salatin manzon allah ma sallallahu alaihi wasallam an ce iya cikin wajibi a cikin sallah alhadi ashir na goma sha ɗaya a tartibu bai na ɗarkan ka jera wannan rukunan daga na ɗaya har zuwa na ƙari ka yi su a jere alƙiyamu sumar ruku sumar rafa minhu sumar sujud sumar julusu bai na sajadatai ne sumar sujud wannan dole sai ka yi wannan ka ba abin siriyali a jere inda za ka yi sujira sannan ka ɗago ka ce za ka yi ruku ito bai yi ba abin yadda ya zo a tsara a jere haka za ka yi falau ba da abin sujudi ƙabilar roko da a ce za ka fara sujada kafin ka yi roko lamta sai ho salatahu sallaka ba ta inganta ba ta yi ba li'annahu a kalla bi tartib domin ka saba wa tartibi ka saba wa jerantawa an fahimta asani ashir na goma sha biyu a tumanina fi arkani fil arkan nutsuwa a wannan rukunan gaba daya duk sai kawo nutsu a cikinsu abinda ake bukata kenan ka nutsu a tsaye ka nutsu a ruku'i ka nutsu in ka dago daga ruku'i ka nutsu a sujjada ka nutsu in ka dago daga sujudin farko ka nutsu in ka koma sujjada na biyu ka nutsu a zaman tahiya dukkan wata gaba ana bukatar nutsuwa hatta malam mai akadina ya ce wa tsumanina fi jami'ar kani sala da nutsuwa a dukkan rukunan sallah gaba daya kuma wannan gabar ita manzan Allah ya ga wancan mutumin ya kauce mata ya ce sallarsa ba ta yi ba an fahimta ko na ji ana almasiwa fi salati almasiwa fi salati to wani tsuwa ce kawai ba ya yi ya yi kabaran haraman ya yi karatun ya yi ruku'in ya ɗago ya yi sujidar ya yi ɗago ya yi komai da ake yi to sai manzan Allah ya kula baya nutsuwa in yayi ruku'i nutsuwar da ake bukata a ruku'i bai ba idan ya dago nutsuwar da ake bukata bayan dagowa daga ruku'i bai ba idan yayi sujada nutsuwar da ake bukata a sujada bai ba manzon Allah iya wacin din sa iya kallon shi sai da ya gama ya zo yawa manzon Allah sallama manzon Allah ya amsa sallama sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah sallar ka bata yi ba domin bi nutsu a wannan guraben ba yanzu ya sallolin musu gida ala jama'a mai yi wa kanmu da kanmu kiyamun laili ya sallolin musu gida musamman mutum iya sallashi kadai musamman an riga shi wani abin ya zo iya ramawa kafin ya yi sallama wani za ka ɗauka wallahi tamkar a wannan satan yi musulunta don bai iya sallar ba a kurkuce ba abinda ake bukata a faɗa a ruku'i ba zai faɗa ba abinda ake faɗa ake bukata a faɗa bayan dago ruku'i ba zai faɗa ba abinda ake bukata a faɗa a sujada ba zai faɗa ba gaggab gub gub kawai shi dai kawai yayi sallah shi dai a ce yayi sallah kawai irin wannan kuma wata rana manzo Allah ya ga wani yayi irin wannan sallar yace law mitta ala haza la mitta ala ghairi billah wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar to ka mutu a gun Allah kai ba musulmi bane haka manzo Allah ya faɗa masa ka mutu kai ba musulmi bane ba domin Allah da ya ce ayi sallar ba haka ya ce ayi ba manzon Allah da ya koyi sallar ba haka yi ba kai kuma a ina ka koyo to a ina ka koyo waye malamin ka wannan sallar da kake yi a ina ka dora ka me source da gina ka samu ta haka babu san zuciya ne kawai kuma Allah ba shi da san zuciya sau daga sallah gaba ce mai mahimmanci duk abin da muke wallahi mu kula da sallar nan duk abin da za ka yi ka kula da wannan sallar ita ce farkon abin da za a bincika a aikinka in ka mutu a gobe alkiyama farko kenan idan sallah ta yi daidai nan ta yi ta yi ta yi masha Allah shi kenan komai ma zai zo da sauki idan kuma sallah ta zo da matsala ba ta cika ba to shi kenan dukkan ayyuka ba su cika ba an fahimta ta sarka wannan shine abin da malai ke faɗi cewa nutsuwan nan tana da muhimmanci kwarai da gaske ko nutsu a dukkan waɗannan arkan na sallah sannan nutsuwa a dumani na fil arkan likawun nabi sallallahu alaihi wasallam salati sun marka ta tadama inna rakiya sun marfa ta tadama inna ka dago har sai kawo nutsu sun masjud hatta tadama inna sannan ka yi sujada sai kawo nutsu a sujadanka an fahimci wannan wannan duka shine irin abin da malai yake kawo game da wannan gaba ta arkanu sala sai yake cewa wa dumaninatu ita nutsuwa wannan kuma sai Allah ya mako mai zuwa insha Allah za mu tsaya nan ita kanta nutsuwa zai dauko yi bayani akan ta me ake nufi da nutsuwa a sallatu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce babu ikon guje mata Allah ta'ala muna roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya duk abin da ya dame mu a rayuwar mu Allah ta'ala ka mana magani shi duk kuma abin da muka sa a gaba a gun Allah na alkhairi Allah ka cimma mana shi Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya wannan darasin mu kuma shine na 67 a wannan littafi yau mun yi darasi mai namba na 67 insha Allah Allah ta'ala ya karba mana muna roƙon Allah ta'ala ya jika mahaifin mu ya sa da mu da su aljanna ci mu kumar mu muna roƙon Allah ta'ala ya amshi ibadun mu da addu'o'in mu Allah ta'ala ka amshi ibadun mu da addu'o'in mu marasa lafiyar mu a duk inda suke Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka kare mu da imani da lafiya Allah ta'ala muna roƙonka masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa kuma Allah ta'ala ka yi mana maganinsu Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu kama na mafita kama mana mafita ka haɗa mu da alkhairi ka raba mu da shari da abin da ya tunkaro mu Allah ka sa ƙarshen sai zama alkhairi Allah duk abin da ya tunkaro mu Allah kaddara ƙarshen sai zama alkhairi Allah ka yi hannu mu kan daidai da abin da ya taso mana Allah ka yi hannu mu kan daidai a kansa Allah muna roƙon ka shirya da mu da zuriyar mu ka sa mu gama lafiya da wannan rayuwa na'am wancan ya riga ka na tsaye da shi eh me kake so ka ce wala hamdu yuhyi wa yumitu eh a tasbihi ne mana yayi amma ba wannan wanda yayi wanda yake da wannan falalar bace ka fahimta wanda aka ce zaka samu wannan falalar guda bakwai babu yihu yiwu mitu a ciki babu amma mai yihu yiwu mitu iya nan ana yi amma ba shi yazo da wannan sigar da aka ce zaka samu wannan falalar guda bakwai a cikin su an fahimta yawa me za a yi mai a an ka karantawa nan ka karantawa kanka amma wannan ladan ba za ka samu ba tunda ka'idar sahi bayan sallan magariba da yadda asuba aka ce a shine in ka karanta bayan sallan asuba da bayan sallan magariba za ka samu wannan ladan amma an ka karanta a wani a wani wannan lokacin ba waɗannan biyun ba za ka samu lada amma ba wannan ba ka fahimta a wannan shine eh za ka kawo suka ce za ka iya yi za ka iya yi wa'ansu masu bakinsu ba sa iya rufe shi ya su yi ƙoƙarin su yi su ɗin daga cewa assalamu alaikum ya karanta an kana jin tsoron za ka yi magana amma me cikin minti goma kuma wani zai zo da bai kai ka masa magana kai a nitse ka yi tasbihu wannan kace ne mutanen ba abin da za ta ƙara yi ma wallahi ka ba wa sallah lokaci ka ba wa ibada lokaci ne ribar ka da wannan rayuwar an fahimta yawa shafi na 163 ina zuwa ina zuwa bangagun batukuna shafi na 163 a me ce asani aha aha aha mhm mhm mhm na'am haka ne eh ne kuma cewa ya kulu ko eh an samu mai yake cewa sabaqul lisan kwarai da gaske kaga shi wannan Allahu akbar ta 30 ta dauke la ilaha illallah din kenan an fahimta Allah ya saka da alkhairi nagode kwarai da gaske wannan da nace wala wa yaqulu wala yaqulu ne tabbas an ka dau wannan mai 33 uku din ba za ka ce la ilaha illallah din ba Allah ya saka da alkhairi na'am mhm yanzu hisinar musulmi ke karanta ko wanda muke karanta hisinar musulmi ke karanta ko wanda muke a a karamu da shi ya tambaye sa an kuma kai ma kana tambayar sai kai yawwa kuma shi ma bayan sallan asuba da magariba ka ce to da Allah ka tawo da hisinar musulmi gaishe eh ka tawo je mu gaishe yawwa in dai ya zo da wannan sigar sai dai ya zo da sigar yin tasbihi mai falala amma wannan abubuwan guda bakwai to ya zo ne bayan sallar magariba da bayan sallar isha'i afwan bayan magariba da bayan asuba bayan asuba da bayan magariba amma ban zaka iya yin sa a kowane lokaci yana faɗa ai zaka iya yin sa a kowane lokaci amma samun wannan falalar to sai ka kiyaye sharɗin nan guda biyu bayan sallan asuba karkaiwa kowa magana kai bayan sallan magariba kar kai wa kowa magana kai amma in ba wannan lokacin guda biyu ba za ka iya yin kayanka amma falar ba za ka same ta irin wannan ba an fahimci maganar wannan shine insha Allah Allahumma salli ala Muhammad to na'am me iqama ba ta ciki ba ta sunna ba ta farilla din da ita iqama kafin a fara sallah ake yin ta ikama ba ta cikin layin sunna ko farilla sallah ba ta ciki an fahimta ban ji ba ban ji abin da kace ba wa'ansu haka haka ne ma'ana kana ganin akwai kusakurai ya kama ana san ba za shi babu ba limaman aikun ɗora musu aiki da yawa su yi muku sallah kuma su dinga gyara muku karatu ya kuke musu Allah ka wani nauyin su ka ɗauke ai magana gaskiya ne ka je ga wajen malamai kai karatu kawai su ma limamai kuma su yi muku jagorancin sallah kawai in ilimin sallah ne ka tafi wajen malami kai karatu shine gaskiyar magana amma limami ba zai ma sallah ba kuma ba zai ɗauke ma dukkan abin da kake bukata na sallah ba hidai jagoranci zai kawai an fahimta yawa kuma kusa kwarai ba ma a ikama ba a karatun fatiha ma ana samu a ruku'i a sujaddu ana samu kusa kwarai ga suna saboda liman iya sallar sa wani abin ba zai san an yi ba an fahimta amma shawara da zan bawa mu a matsayin mu na musulmai wannan sallar ba abin wasa bace ta kai ka haƙuwar da dukkan abin da kake na rayuwa ka je ka iliminta ta kai wallahi karka je gona ka haƙuwar da kasuwa ya zamto ka iya sallah ilmanci tunda duk kasuwa da gona suna karewa amma wannan har lahira zaka je da ita lamarin sallah ba lamarin wasa bane kowa ya dage je gun malami ya koyi sallah a ilmance wannan shine shawarar da zan bamu daga ƙarshe insha Allah me tambayar ka hannu ya ji ba eh eh kafin gwiwa in za a tafi sujada eh eh yayi yayi haka a tumai na makaranta ai gashi littafi na makaranta yawa kuma malam yayi explanation mai yawa a wannan gun da yawa haka aka fahimci hadisin da yawa da yawa haka aka fahimta amma kuma ya ba da sharɗi ya ce ai idan har kana da ciwo a gwiwarka ko tsufa za ka iya tafiya da hannayenka ba matsala amma ya ce a yanda masana suka yi wa hadisin fassara cewa gwiwoyin ne suke fara zuwa kafin hannaye amma inda larura za ka iya fara kai hannunka ba matsala an fahimta wannan shi daban da ya ta bayani a kawo duk bayanan komi su ai a nemi kasa ɗin da muka duk yana a ciki a ba lokacin hutu ba dai tsakanin sujada da sujada yau a'a bai zo a ruwaya ba rabbi gafirli rabbi gafirli ko rabbi gafirli warhamni wa afini warzuqni wa hadini wa jibrli ko kai wancan dogon ko ka tsaya rabbi gafirli rabbi gafirli wannan shi da abin da ya zo a ruwaya kenan an gane to na ƙarshe to Mm. ina ne hannun raƙumi ƙafafun gaba to kuma ina ne ina ne ƙafafun raƙumi ina raƙumi to kuma ƙafafun gaba ne suke zuwa ina zuwa su ƙafafun gaba na raƙumi su ne hannayensa kenan to kaga abinda manzo Allah ya hana kenan shi ne abinda manzo Allah ya hana shi ma ai malamin Musa ne ya kawo wannan ai ya ce in ɗaura ƙumi a tsaye idan ka ce ina ne hannuwar raƙumi za ka ce ƙafafuwansa na gaba ne tunda su ne a gaba to zuwa da gaban shi ne mazan Allah ya hana wala ya baru kama ya baru kalba'ir haka mazan Allah ya ce a sallah kar ku yi durƙuso irin durƙusar raƙumi an fahimta to an su fahimtar su ƙafafuwan raƙumin gaba kamar su ne ƙafafuwansa zuwa da gwiwan kwasan shi mazan Allah ya hana a fahimtar farko da al'umma su kai kenan to sai masana suka kalli raƙumi a tsaye tunda har manzon Allah sallallahu ya siffanta wannan to ashe raƙumi ka kaddara iya da hanna iya da gabobi to sai manzon Allah ya hani kai mai sallah ka fara zuwa da hannayenka tunda raƙumi da gaban sa yake fara zuwa kai ma kuma gaban naka aka ce karkaje da shi kaje da baya an fahimta wannan dishi ne ya kawo wannan bayanan ai dogon bayanan yayi wajen shafi biyar shi da ya wannan go saboda ka duk wanda yake so dai ga littafin ya dauka ya duba ku yi nemi kasa ɗinmu da muka yi akan wannan tsarin da zai ji abin da aka fara insha Allah wallahu alam malam ka yi tambaya kamar wancan mai na ƙarshe kuma shi kenan insha Allah ban ji ba limami ya yi sallah a to ai mun faɗa ai in ka bara ɗaya wace ya yi bai ka baran harama ba kawai kabara rukuyi ya samu liman bai fara sallah ba a shi ne gaskiyar magana bai fara sallah ba duk sallar da ba a fara ta da kabbaran haraba ba a fara ta ba to malam mun tsaye wani mun tsaye da wani a to wani yayi bayani da kansa kuma yawa to ban ji ba kuma ita kabbaran harama ku fahimta a tsaye ake yin ta ba a tsaye ake yin ta yawwa ba a durkushe ake kabbaran harama ba kaga ba zai yi wayo bai ce yayi kabbar harama kuma a durkushe wannan kabbar ruku yi tunda a ka'idan kabbar harama a tsaye ake yin ta sai ka yi ta a tsaye sannan kuma ka tafi ruku haka ake yawwa idan ka tsaya kai kabbaran harama a tsaye sannan ka tafi ka same shi a ruku shikenan amma ba za ka ce kai kabbara a ruku ba kuma ka ce ta harama kai bai yi ba a ka'idan ta a tsaye ake yin ta wal qiyamu lahama aka ce ko yawa malamin tsaye da kai to me tambayar ka na ƙarshe ikama to me baka fahimta ba ba suna ba ne eh ita ana bude sallah da ita ne amma ita ikama ba ta cikin layin farillan sallah ko sunonin sallah duk ba ta cikin wannan layin ita far ikama kafin a fara sallah ake yin ta muqaddimatu sala ne tunda sai ka gama ikama sannan za ka yi mai kabbaran harama kuma sallah ana fara ta yayin kabbaran harama ne yasa malamai suka ce da ko amantuwa ma baka yi ikama ba to baka da jira ba za ka yi kabila ba ba tunda ba ta ciki ba a fara sallah bane ita bude sallah ne an fahimta wannan shine insha Allah fa subhanaka allahumma bihamdika nam a ba ta ciki ba ta cikin farillai ba ta cikin sunni ba ta cikin musahabai duk ba ta ciki domin ba a fara sallah bane ita ake yin ta yi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna akwai yan uwa masu neman addu'o'i da mu a ciki da sauran yan uwa da Allah muna roƙon addu'o'i game da wa'ansu al'amura da suke samu wa'ansu na jinyoyi ne ko na iyalansu ko wani harkokin rayuwarsu da kasuwarsu ko harkoki da na rayuwa gaba daya ko harkar karatu duka akwai wannan bukatocin da yawa wanda muke yi wa junanmu duka fatan alkhairi da sa junanmu a cikin addu'a akan Allah ta'ala ya biya mu da bukatunmu na alkhairi idu abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi abin da ya doso mana shari kuma Allah ta'ala ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum